أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد, مسجد الخلفاء الراشدين دنسي قبدا كراتمنا موقع واللفاوة إمام دار الهجرة إمام مالك bini anas rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba sati da ya gabata muna cikin littafi wanda yake mana bayani akan sallah muna cikin babi ko mun fara babi a mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan yin kiran sallah domin ita yin sallah yau da yi fa Allah za mu tashi sabon babi wanda malam yake mana bayani yake cewa babu nida'i fi safari wa ala ghairi wudu'i babi wanda zai mana bayani akan yin kiran sallah lokacin da shi mai sallar ya tsinci kanshi a halin bulaguro kuma da yin hukuncin yin kiran sallah ba tare da arwalla ba yana yiwa ko baya yiwa kalkashin hukunci na shari'a مالك تيوى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال wannan hadisi hadisi ne wanda imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul adhan babu ar-rukhsati fil matari wal illa an yusalli fi rahlihi babu wanda yake mana bayani akan rangomi lokacin da mai bulaguro ya samu kanshi babu wanda yake mana bayani akan rangomi lokacin da mai bulaguro ya ajiye shawarar babi wanda yake mana bayani akan rangwame lokacin da ruwa yake sabkowa kuma wale illatu an yusalli fi rahlihi kuma illar ta sabkar ruwa an ba wa shi mai sallah rangwame ya yi sallah a gidan shi haka imam muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabu cikin salatul musafirin babu as-salatu fil rihali fil matarhi babu wanda yake mana bayani akan yin sallah a gida lokacin da mutum ya samu kanshi a halin sabkar ruwa haka imam abu daud ya hutar da shi a cikin kitabu salat babu at-takhalluf an jama'a fil lailatil barida babu wanda yake mana bayani lalle an ba da rangwame ga mai sallah ga wanda aka ga mai sallah lokacin da sanyi ya kai sanyi ya yi sallah a gida ba tare da ya zo ba masallaci ba malike cewa wannan hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar bin umar bin al-khattab al-qurashi al-madani yake cewa daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ko kuma yace lalle abdullahi dan umar azzana bis salati fi lailatin zati baradin wa rihin yayi kiran sallah a wani dare don a sallaci sallah daren da ya kasance dare ne na sanyi da iska faƙala sai yake cewa ala sallu fin rihali ku saurara kowa ya yi sallah a gidan shi sun maƙala sannan yake cewa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle manza Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana ya amurul mu'azzina ya kasance yana umurtar ladani idza kanat lailatun baridatun idan ya kasance dare ne wanda yake na sanyi zatu matrin wanda aka saukar da ruwan sama a wannan daren yana cewa a wadi wa mamu a wadi wa masu zawwa sallah ala sallu fir rihali ku saurara ku yi sallah a gidajenku wannan shine abinda Imam Malik ya kawo mana hadisi ne wanda yake ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan sun wutar da wannan hadisi idan muka leka wannan hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle yana ɗaya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutum ya samu kanshi a hali a hali na ruwan sama to an mai rangwame ko hali na sanyi an mai rangwame wannan rangwamen da aka yi mai shine zai yi sallar shi a cikin gidan shi wannan sallah shine aka ce yayi sallah ana cewa yayi sallah a gida wannan kuma ya dace da ladani ladani zai yi kiran sallah lokacin da ya gama hayya ala salati hayya ala fala sai ya ce sallu fi rihalikum kowa da kowa yayi sallah a gidan shi zaka ga yana ɗaya daga cikin sunanun mansiya ko sunnoni wanda aka mantar da su wanda yanzu ba a aiki da su duk lokacin da wane ya samu kanshi a cikin wani hali ko kuma al'umma ta samu kanta a cikin wani hali an sauƙaƙe muku zauwa masallaci yin sallar jam'i kowa ya yi sallah a gidan shi shine irin lokacin tunda nan idan ka ɗauka zaka gani shi imam a wannan abdullahi bin umar ya yi kiyasi ne da sabkar ruwa ga abin da manzan allah yake yi idan dai ya kasance an yi ruwa kuma irin ruwa wanda ake yi a can wuraren su ruwa ne idan an yi shi an gama zaka ga gari ya dauki sanyi ba irin wannan rurare ba namu na sahara ba idan an yi ruwa zaka ga gari ya dauki daidai yanayi yanda ake so amma dai can idan an yi ruwa zaka gani ruwan ya dauki wannan hatta da nan gaba da mu idan ka dauka lokacin da ake yi musu ruwa he lokacin sanyi ake yin ruwa idan an yi ruwan zaka gani gari ya dauki sanyi iya sanyi yanda mutum baya bukata ko baya kaunata hutawa daga gidan shi to a irin wannan halin ko ruwa ko kuma sanyi ko kuma iska idan ta taso to an ba wa ladani damai ya huto ko ya zo masallaci ya yi kiran sallah a laspika kowa yana jin shi zai ce sallu firi halikum kowa ya yi sallah a gidan shi an ɗauke wa kowa sallah a masallaci wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin Abdullahi bin Umar ya kasance a cikin bulaguro da kasancewar shi malaman da suka sharhin hadisin sun kawo suke cewa yuhtamal abdullahi dan umar ya kasance a cikin bulaguro shine amirul jinshi yake cewa abdullahi bin umar kamar yadda malaman sharhi suka kawo suke cewa rubama yuhtamal abdullahi bin umar shine yake jagorantar tahiya tunda ai ya baka bayani yake cewa ya kasance azana bis salati fi lailatin zati baradin wa rihin a wani dare wanda ya kasance dare ne na sanyi da iska yake cewa to kowa ya yi sallah a cikin a cikin a wannan inshi kowa ya yi sallah a wannan a gidan shi yake bayyanawa yake cewa rubama nan ko kuma idan ka ɗauki hadisin zaka gani abdullahi bin umar yana bayani ne yana cewa na ji ne wannan ya kasance manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana umurtar ladani lokacin da aka samu kai a cikin wannan hali ko na iska ko na sanyi ko kuma na ruwa shin da shi nan riwayar da ya kawo cewa yi lailati baridatin zati matarhin inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shine dare wanda aka yi sanyi albarkacin ruwan sama shi kuma nan Abdullahi bin Umar sai ya kiyasi inda zai kasance a samu sanyi kadai ba tare da ruwa ba ko a samu iska dukkan su an muku rangwame ku yi sallar ku a gida shine ala sallu fil rihali lalle ku yi sallah a cikin gidajen ku kaga wannan shi yake nuna mana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu wani yauni a cikin wannan addinin idan ka koma zaka gani duk wani abu wanda kaga an shar'anta maka to aglabiya zaka samu da kai rangwame a kalkashin shi duk lokacin da ka shiga cikin halin kunci to halin ko halin kunci ko halin wahala zaka samu shari'a ta tanada maka wani abu wanda zai kawo maka sauki akan abin da aka farlanta maka shi sanya malaman fiqh suke da ka'ida suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysira saka kawo dalili wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj duk lokacin da aka samu tsanani a rayuwa ko tsanani a cikin addini to tabbas zaka samu da kai wani abu wanda addini ya tanadan maka dan ya kawo maka rangwame akan wannan wannan tsanani wanda ka shige shi ke sanya ubangiji yake bayyana mana lalle ba a sanya muku ba yaunane yaunane akan wannan addinin naku ba addini ya zo ne a sauƙaƙe kuma ka ɗauke shi a sauƙaƙe ka yi aiki da shi misalin lokacin da ka kasance a halin bulaguro ai maimakon ka yi sallah raka'a guda hudu kamar yadda ka samu kanka a gida ka yi guda hudu sai aka ce maka an ɗauke maka wannan hudun an maida maka zu guda biyu haka lokacin da ka samu kanka a halin bulaguro lokacin azumi an ɗauke maka wannan azumi an ce maka fa fidyatun min siyamin aka ce maka fa iddatun min ayyamin ukhar an dauke maka wannan azumin zuwa wani lokaci wani lokaci lokacin da ka samu dama koma bayan lokacin da ake aiwatar da wannan azumi zaka samu a koda yaushe shari'a tana bibiyar ka akan ta samun maka rangwame a cikin addinin ka ga wannan ɗaya ne daga cikin rangwame wanda addini ko shari'a ta kawo mana shine duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wani dare ko a wani yini mai ruwa ko kuma wani lokaci mai iska ko kuma wani lokaci mai sanyi ladani yana iya yin kiran sallah a masallaci masallaci sai ya ce to kowa ya yi sallah a gidan shi an ɗauke mai yin sallah a masallaci رواية تقوى مالك يتشى وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الآذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه malai ke cewa daga yahya bin yahya laisi duk da wannan hadisin hadisi ne wanda imam malik yayi infiradi da shi shi kadai yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga daga daga malik daga nafi maula abdullahi dan umar wanda ya musu shekara ta 116 yake cewa lalle abdullahi dan umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya musu shekara ta 73 da hijira yake cewa kana la yazidu ala al-iqamati fi safari baya dadi akan iqama lokacin da ya samu kanshi a halin bulaguro inda yana cikin halin bulaguro to bakin ikama kadai yake tadawa ya zai kawo mana illar da ta sanya ikama kadai yake tadawa baya yin kiran sallah yake cewa illa fi subhi sai dai idan ya kasance sallah asuba ce abdullahi dan umar yana dadi akan yin akan ikama kenan yana yin kiran sallah sannan yayi ikama fa innahu kana yunadi fiha wa yuqimu idan ya kasance sallah asuba ce yana yin kiran sallah ya tayar da ikama wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa innamal azanu lil imami lalle kiran sallah yana kasancewa ne game da limami allazi yajtami'u nasu ilaihi wanda mutane suke hahaduwa don yin sallah tare da wannan limami a gato illa ta bayyanu ai dalilin da ya sanya ake hada al'umma a masallaci shine a kiraye su a nunar da su lalle lokacin sallah ya shiga shi kuma lokacin da tunda hadisin sun kawo lokacin Abdullahi dan Umar ya kasance jagora ne na wata tawaga wanda suke yin bulaguro a wannan halin halin bulaguro ne Abdullahi bin Umar baya tayar da ki baya yin kiran sallah iqama kadai yake yi sai sallah asuba kadai yake tayar da yake yin yake mata kiran sallah ya tayar mata da iqama a ga wannan shi ke tabbatar maka lalle lokacin da ka samu kanka a cikin halin bulaguro kuna tare da jama'a ne ba kwa bukatar tayar da ikama ai ikama ba kwa bukatar tayar da yin kiran sallah kenan tayar da ikama shine naku saboda mi saboda mutanen da ake nema su zo su yi sallah ga sunan sun hada a wuri daya kenan babu bukatar a yi kiran sallah me ya sanya abdullahi bin umar ya kasance yana yin kiran sallah lokacin sallah asuba shi kuma wannan dalili ya kasance kasance don a bayyana lalle a inda mutanen nan suke da kwai musulmai saboda da kiran sallah ne ake iya tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zo gari yana tsayawa ya jinkirta lokacin sallah asuba lokacin sallah asuba lokaci ne wanda murya take isa ko'ina yana saurarawa ya ji shin anya an yi kiran sallah a cikin garin nan ko a wannan zangon ko ba a yi ba idan ya ji kiran sallah to wannan mutanen namu ne idan kuma babu kiran sallah alama ce ta lalle wannan gari gari ne wanda babu musulmai a cikin shi shi sanya abdullahi bin umar don ya tabbatar da sha'air daga cikin sha'airul islam lokacin da ya samu kanshi halin bulaguro yana yin kiran sallah a lokacin sallah asuba sannan ya tayar da ikama amma dai sauran salloli baya baya yin kiran sallah baya tayar da ikama kuma kiran sallah yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo wa shi mai bulaguro idan da zai yi shi tunda ba wajibi ba ne ba idan da zai yi shi zai janyo mai albarkoki duk inda ba wani aimin karanta riwaya can baya ba wani abu wanda zai ji zai ji sautin kiran sallah kaface ya maka shaida a gobe kiyama to a cikin daji kake abubuwa da yawa za su ji muryarka kuma gobe kiyama duk abin da ya ji muryarka sai ya maka shaida a gobe kiyama lalle kayi kiran sallah lokaci kaza a wuri wuri kaza wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa amma dai idan muka koma zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle yin kiran sallah lokacin da mutum ya samu kanshi a cikin bulaguro ko kuma tare da jama'ar da zai limance su sallah ba wai ya kasance mai farilla ba ko kuma wajibi ba abin da yake nashi shine zai tayar da ikama imamu abdullahi abdullahi bin umar ya kawo mana dalili yake cewa ai ana yin kiran sallah ne don a tattara mutanen da za a yi sallah tare da su وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن wani riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga hisham bin urwa bin zubair al-asadi abul munzir ko kuma abu abdullahi wanda ya musu shekara ta 144 yake cewa anna abahu lalle baban shi shine urwa bin zubaira urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid wanda ya musu shekara ta 94 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa qala lahu shi yake hadi wa dan shi yake cewa idza kunta fi safarin idan ka samu kanka a cikin cikin halin bulaguro fa in shi'ta an tu'azzin idan kaga dama kayi kiran sallah wa tuqima ka tayar da iqama fa'alta kana iya yin haka babu wani lahi akan haka yace wa in shi'ta kuma idan kaga dama fa aqim fa aqim wa la tu'azzin ka tayar da iqama ba sai ka tayar ba ba sai kayi ba kiran sallah ba قال يحيى يحيى بن يحيى الذي yake ce mana wannan shine fiqhun Imam Malik sami'tu Malikan yaqulu naji Imam Malik yana faɗa la ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa huwa rakibun babu laihi mutun yayi yayi kiran sallah lokacin da yake kan dabbar shi kana tahiya ne a halin bulaguro kana iya keta kiran sallar ka kowa ya maka shaida kuma wannan kiran sallah duk lokacin da ka samu kanka cikin firgici a cikin bulaguro ana so kai kiran sallah saboda wanda yake razanar da kai shine shaidani da zaran zaka fara kiran sallah zai juya baya ya tsere yana mai hutar da iska ai bayan mun karanta wannan hadisi yana mai hutar da iska yana mai damuwa akan abin da kake yi na daga kiran sallah kuma lokacin da ka tsira kuma wannan lokacin da ake interval tsakanin kiran sallah ka da tayar da ikama za ya zo za ya ringa wa mutum wasuwasi har zuwa lokacin da ladani ko limami zai tayar da ikama a lokacin nan zai hutar zai huta daga inda yake yayi nesa zuwa lokacin da za a yi kabbara harama a lokacin nan zai dawo ya ringa muku wasu wasi a cikin sallako shi ne nan yake bayyanawa in fiqihun imam malik shi yahya bin yahya laysa yake cewa naji imam malik yana fada babu laihi mutun yayi yayi kiran sallah lokacin da ya tsinci kanshi yana abin hawan shi kana cikin bulaguro ne kana kan abin hawanka an baka dama kai kiran sallah babu wani laihi aka haka ina wannan shi ke nuna maka wai ba lalle ba sai ka kalli alƙibla ba ba lalle sai ka yi kaza ba sai ka yi kaza ba sai ka yi arwalla ba sai ka yi kaza ba duka wannan yana tunda idan ka leka babin ya kawo maka yana maka bayani akan kiran sallah a cikin bulaguro kuma haka yin kiran sallah ba tare da arwalla ba menene hukuncin shi وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بعرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga yahya bin sa'id al-ansari wanda ya musu shekara ta 143 yace daga sa'id bin al-musayyib bin hazan bin abi wahab al-qurashi al-makhzumi al-madani wanda ya musu shekara ta 90 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa kana yaqulu ya kasance yana faɗa man salla bi ardin falatin duk wanda yayi salla a wani jeji wata wani wuri wanda yake daji ne yace salla an yaminihi malakun a damar shi wani mala'ika za ya zo ya yi salla a tare da shi wa an shi malihi haka a hagun in shi malakun wani mala'ika za ya zo ya yi sallah tare da shi ya ce fa'iza azzana idan ya yi kiran sallah wa aƙama salata ya tayar da iƙama au aƙama ko kuma ya tayar da ya tayar sallah wa ra'ahu minal mala'ika ya ce a bayan shi wa'ansu mala'iku Allah zai sanya su zo su yi sallah a misalar jibali kwatankwatun duwatsuna. wannan hadisi ne wanda yake mursal amma dai yana da hukuncin hadisi marfu'i sabida iri-irin wannan hadisan ba a samun su wani ya faɗa kurmu da mulan kanshi kurmu abin da ya zo mai akai za ya faɗi shi sanya an rawaito wannan hadisin mausulan wa marfu'an wallahu ta'ala alam kina wannan hadisi idan muka lika zamu gani yana karantar da mu lokacin da ka kasance kai ɗaya a cikin daji ka kabarta sallah ka tayar da ikama baka ka kabarta sallah kenan kai ikama ka kabarta sallah yace kai tsaye mala'ika guda biyu za su zo za su yi sallah ɗaya a dama ka ɗaya a hagum inka inda ko za ka yi kiran sallah ka tayar da ikama yace Allah zai kaddara wa'ansu mala'iku za su zo su yi sahu a bayan ka kwatankwacin duwatsu su bi ka wannan sallah wallahu ta'ala alam duk da da kwai maganganu na masu sharhi akan akan hadisin da kwai ihtimalat akan shi shine ɗaya daga cikin malamai yake cewa yuhtamal wannan hadisin yana karantar da mu daraja ta yin ta ta ta ta sallar jama'a idan ka kasance a wani wuri wanda wata jama'a bata iya zawwa ta salla ta salla a tare da kai ai ana so a kullum bawa ya kasance yana yin sallah a cikin jama'a saboda ita yin sallah a cikin jama'a tana fifiko akan sallah ka kai daya da daraja 27 tafdulu bi salatil fazz bi 27 daraja tana fifiko akan sallan mutum daya da daraja 27 wannan shine yake karantar da mu lalle yin sallah a cikin jama'a in dai zaka samu kanka a wani wuri wanda baka iya isa ko wa'ansu jama'a ba sa iya zawwa sa agaza maka ku yi sallar jam'i a tare da su to tabbas zaka samu mi zaka samu wannan lada na jama'a mala'iku za su zo za su yi sallah a tare da kai ɗaya a dama ka ɗaya a hagominka wannan a halin da ka tayar da ikama kai sallah kai ɗaya lakka amma dai da za ka yi kiran sallah ka tayar da ikama to za ka samu tawaga a bayanka wanda za su zo za su yi sallah tare da kai a bayanka to sai dai abin tambaya shine shin mala'iku an kallafa musu yin sallah irin yadda aka kallafa mana yin sallah ko ba a kallafa musu ba alan sagiru eh an kallafa musu yin sallah kamar yadda aka kallafa mana yin sallah ko kuma eh ba kallafa musu ba ya zaka yi da hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa baitul izza a kullun da kai mala'ika 70 wanda suke sabka su yi sallah in sun huce bisa sake dawowa so ɗaya ne suke yi in sun huce wasu sake dawowa mu kuma kullum sai mun yi su dai mala'iku abinda aka kallafa musu shine yin tasbihi ba kallafa musu yin sallah ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ko su tasbihi suke yi wa ubangiji wannan dai hadisi da kai maganganu na malamai akan shi maganganu masu yawa kuma rike ga mun tsaya akan shi zamu karatun namu zai karasa akan maganganun yana da kyau mu huce insha Allah wallahu ta'ala a'lam kurum mala ya ci gaba da mana bayani babi na gaba yake cewa babu qadr suhuri minan nida'i babi wanda zai mana bayani akan gwalgwadon lokacin yin sahur na daga kiran sallah حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يناجي بليل فكلوا واشربوا حتى يناجي ابن أم مكتوم هذا حديث إمام ابن عبد البر يا هتر دشي yake cewa ba a samu sabani ba akan isnadin shi na farko annahu mausulun lalle hadisi ne wanda yake mausula kuma da yawa daga cikin waɗanda suka rawaito shi daga yahaya bin yahaya lalle sun rawaito shi akan hadisi wanda yake mursal duk da kasancewar imamul bukhari ya wutar da shi a cikin kitabul azan babu azanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu babu wanda zai ke mana bayani akan kiran sallan makaho in dai aka samu wanda zai bashi labari lalle fa alfijir ya keto haka imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabus sawm babu bayani anna anna dukhul fi sawmi yahsul bi tulu'il fajr babu wanda yake mana bayani lalle shigar ko haranta azumi yana harawa ne da ke tawwa alfajar hadisi ne wanda daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdullahi bin dinar al-qurashi al-adawi maulahum al-madani wanda ya musu shekara ta 127 yake cewa daga abdullahi dan umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yace lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa inna bilalan yunadi bilailin lalle bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi yana kiran sallah da dare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yunadi ibnu ummi maktumin har sai abdullahi dan ummi maktumin ya yi kiran sallah hadisi na gaba zai kara warware mana wannan hadisin mu kara fahimta shi shine malik ya cewa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktumin qala wa kana ibn ummi maktumin rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta asbahta wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul adhan babu raf'il yadayn fi takbiratil ula ma al-iftitahi sawa'an haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabus salat babu istihbabi raf'il yadayn hadaw al-munkabayn ba'daw al-mankibayn babu wanda yake mana bayani lalle ana daga mustahabbi ne mutun ya daga hannayen shi lokacin da zai kabbara harama daidai gwalgwadan daidai ka daidai daidai ka shi yadda za mu zo ita ma matsala ce wadda take da saɓani haka abu dawud ya wutar shi a cikin kitabu salat babu wanda yake bayani akan bude sallah haka imamun nasa'i ya wutar da shi a cikin kitabu iftita babu raf'il yadaini hadawal mankibaini babu wanda yake mana bayani lalle ana daga hannaye lokacin da za a yi kabbara harama daidai kahon hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibn shihab az-zuhri shine muhammad bin muslim bin abdullah bin abdullah bin shihab bin abdullah bin al-harith bin zuhra bin kilab bin murra al-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya shekara ta 125 malami ne na imam malik yake cewa daga salim salim bin abdullahi bin amuru al'adawi wanda ya shekara ta 500 da hijira da garin maka zuwa madina yake cewa salim bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada yana cewa inna bilalan yunadi bilailin lalle bilal bin rabah yana yin kiran sallah da dare dan haka fakulu washrabu ku ci ku sha tsakan tsakanin kiran sallar bilal da kiran sallar abdullahi ibn ummi maktumin shine manzo Allah yace hatta yunadi ibn ummi maktumin har sai abdullahi dan ummi maktumin yayi kiran sallah abinda yake tsakankanin wannan kiran sallar na bilal da wannan kiran sallar na abdullahi ibn maktumin wannan shine ake kira lokacin yin sahur kuma malamai sun tsaye akan lokacin nan ba wani lokaci bane wanda yake mai tsaho ba kurum hawa ne da sabka bilal yana yi da sabka abdullahi ibn ummi yana ida sabka kai tsaye da alfijir yana ketarwa abdullahi ibn maktumin yana hawa shi ma yana kiran sallar shi daga yayi kiran sallah to alfijir ya riga ya keto duk wani mai ci mai sha sai ya ajiye abin da yake ci abin da yake sha shine malai yake cewa wa kana ibnu ummi maktumin rajulan a'ma abdullahi ibnu ummi maktumin yace mutum ne wanda yake makaho la yunadi hatta yuqalu lahu baya kiran sallah har sai an ce mai fa tawaye tawaye ba wai ana nihin bagari ya waye ba a'a lalle alfijir ya riga ya shiga alfijir ya riga ya gisha ya shiga ko kuma alfijir ya riga ya keto daga yanzu an fara azumi kamar yadda wancan riwaya wato wa hadisi na farko wanda muka karanta wanda Abdullahi wanda Imam Bukhari ya kawo shi ya buga babi akan lalle annad dukhul afwan Imam Muslim yake bayyana annad dukhul fi sawmi yahsul bi tulu'il fajr farkon haranta azumi nayinin ka yana harawa ne da zaran an ce maka alfijir ya riga ya keto idan muka leka wannan hadisin kenan yana karantar da mu lalle qadra suhur minan nida gwalgwadan intarbal na yin sahur shine tsakankanin kiran sallar bilal da kiran sallar abdullahi ibn ummi maktumin radiyallahu anhu wannan shine gwalgwadon abin da ake iya samu lokacin da ake yin kiran sallah haka kuma idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu halaccin yin kiran sallah game da makaho makahu kuna iya sanya shi ya kasance shine shine ladaninku kuma ku amintu da yin kiran sallah shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amintu da kiran sallah Abdullahi ibn Ummu Maktumin ya sanya shi ya kasance shine ladanin shi na sallah asbahi bayan abda bayan bayan bayan Bilal ibn Rabah yayi kiran sallah na harko Abdullahi ibn Ummu Maktumin sai ya zo yayi kiran sallah na biyu a lokacin nan ne zai bayyana musu lalle as-salatu khairun minan nawm wannan kuma bayan mutuwa zuwan manzo Allah kamar yadda muka karanta hadisi a baya Umar bin Al-Khattab shine ya sannanta wannan as-salatu khairun minan nawm kiran sallah na biyu amma dai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallan nan dai shi kadai ne ake yi kiran sallah ba a mi as-salatu khairun minan nawm kenan Abdullahi ibn Maktumin irin yanda Bilal yayi kiran sallah shi na warko shi ma haka yake zabuwa ya mimita ko irin yanda muka samu kiran sallah haka shi ma yake zabuwa ya mimita kowa ya hutu ya sallaci sallah asuba ai mun karanta a can baya lalle babu wata sallah wadda aka mata gatan kiran sallah guda biyu in ba sallah asubahi ba wadda kamun lokacin ta ake mata kiran sallah ita ce sallah asubahi ana mata kiran sallah kamun lokacin ta ya shiga sannan idan lokacin ta ya shiga ana maimaita mata kiran sallah wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba malai ke cewa babu iftitahi salati babi wanda zai mana bayani akan bude sallah افتتاح الصلاة wannan sayyiru ta yi ka buɗe ka sai kai sotan kwantar yan nan ka gani in ya dawo yake cewa babi wanda zai mana bayani akan buɗe sallah ana buɗe sallah ne da kabbara harama Allahu akbar da zaran kayi Allahu akbar da niyyar shiga sallah to ka samu kanka a cikin halin mai sallah duk wani abu wanda yake wa zamanto wajibi game da mai sallah ya lazumta akan shi sun zamanto wajibi akan ka kai ma ka lazumtu akan shi shine yake bayyana mana nan lalle bayani ladabba ko yanda ake buɗe sallah da abubuwan da suka cancanta mai sallah ya ya ya ya aiwatar da su مالك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أن أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود wannan riwaya imam bukhari ya hutar da ita a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul adhan babu rafil yadaini fi takbiratul ula mal iftitahi sawa'an haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabus salat babu istihbab rafil yadaini hadwa mankibaini haka imamu abu dawud ya hutar da riwaya a cikin kitabu salat babu iftitahin salat haka shi ma imamu nasa'i ya hutar shi a cikin kitabu a cikin al-iftita babu raf'il yadaini hazwal min kabaini nke cewa riwaya ce daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga ibn shihab az-zuhri shine al-qurashi al-madani wanda yanzu muka yi bayani akan shi yace daga salim salim bin abdullah bin umar al-qurashi al-adawi sannan daga abdullah dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idza ftataha salata idan ya bude sallah ya shiga sallah ya bude ta rafa'a yadayhi hadawa mankibaihi lokacin da yazo ya tsaya zai shiga sallah yana daga hannayen shi daidai ga kafadin shi ya ce wa idan rafa a ra'asahu minar ruku'i idan ya ɗago kan shi daga ruku'i rafa'uhu ma sai ya ɗaga hannayen shi kazalika kwatankwacin haka aidan wa qala sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu zalika fi sujud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya maimaita ɗaga hannayen shi lokacin da zai yi sujada ko lokacin da yake sujada kina a wani lokaci ne nan hadisin yake karantar da mu ake ɗaga hannu shine lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai bude sallar shi ya ce yana daga hannayen shi hazawa min kabaihi gwalgwadon daidai kafaɗin shi tunan malamai suke da magana akan haka kamar yadda muka samu da kwai riwaya ta huwairis wanda daga malik malik bin anas yarda Allah shi tabbata afwan rahimahullahu ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kawo riwaya wannan riwaya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga hannayen shi daidai ga kafadin shi haka da kwai riwaya ta ta ashhab daga malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi kabbara harama yana daga hannayen shi daidai ga kirjin shi haka da kwai riwaya wadda aka samo daga Abu Hanifa wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi zuwa ga kunnuwan shi shi ne malamai suka ce wannan duka wannan riwayoyin muna iya hada su shi da ma ka'ida aljamu aula min tarje ka hada nususu wanda ka samu yayi karin jayar da ɗaya daga cikin su shine idan da zaka hada wannan hadisan za su baka ma'ana guda daya sai ce maka yuhari bi kaffaihi bi kaffaihi min kabaihi wa bi atrafi asabihi uznaihi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yana daidaituwa ne da hannayen shi sai ya daidaita daidai ga kafaɗin shi kuma sai su taba sai su kawo daidai kudnan shi kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan wannan yatso tsinka sai su kai daidai ga ina daidai da atrafu uznaihi su kuma in ka dara su kenan su kuma wa'annan sai su kasance daidai ni daidai min ka bai ka inka wannan shi ne amma dai da za ka ce na hawa sadarihi kenan hidi ya kasance haka kenan yuhazi biha min kabaihi shi kuma abin da aka yi samun riwayoyi wanda suka yi shine ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayen shi hazo min kabaihi kenan idan ya daga daidaitawa yake yi daidai nan kafadin shi kuma kunnuwan shi hezi yuhazi biha atrafu atraf atraf wannan in shi atraf asabi'i wannan ita ce wada mafi rinjaye ko idan ka ɗauki wannan ka haɗa wannan hadisan za su baka wannan ma'ana kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi bude sallah yana daga hannayen shi idan ya daga hannayen shi kwatam kwacin haka sai ya ce Allahu akbar wannan shine kabbara ta shiga sallah ki sanya mu jamhurin malamai sun tafi akan lalle lafazin at-takbir wajibi ne duk wanda bai zo da kabbara harama ba to da zaran kamar bai shiga sallah ba wajibinka ne idan ka zo ka ce Allahu akbar sai dai hada ta mazhabin Hanabila suna ganin a'a ai afwan hada mazhabin Hanafiya mazhabin Imam Abu Hanifa sun tahi akan dukkan wani lafazi wanda bawa zai mai sallah zai kawo wanda yake nuni akan girmama ubangiji ne halaka ne yazo da shi duk dai wannan hada ce wanda batta da rinjaye abinda muka samu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine abinda yake namu mu yi aiki da shi kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana sallu kama ra'aytumuni usalli ya kasance idan yazo yana daga hannayen shi hadawa min kabaihi yace Allahu akbar ba mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wani lafazi wanda yake koma bayan lafazin Allahu akbar ba dan kasancewa ka kai bahaushe ne ba za ka ce ba a'a bari in faɗi da Hausa ai abin da ake nihi da Allahu akbar Allah Allah mai girma bari in ce Allah mai girma in yi sallata in kai hakan sallah ba ta karɓa ba abin da yake lafazin wannan wajibi ne ka zo da shi lafazin at-takbir shine Allahu akbar sannan sallah zaka bude ta ka tsinci kanka a cikin mai sallah ka samu nutsuwa ka samu khushu'i lokacin da kake cikin wannan sallah shine ne yake bayyana mana bayan ya daga hannayen shi yace baya koma daga hannayen shi yace idza illa idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i yace sai lokacin da ya daga kanshi daga ruku'i kenan lokacin da ya daga kanshi daga ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayen shi a lokacin nan sai yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdu yace wa kana la yaf'al zalika fi sujud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga hannayen shi lokacin da yake sujada kaga da yawa zaka samu wani lokaci zaka yi sallah da wani sai ka samu lokacin da zai yi sujada ya daga hannu lokacin da ya kai ya taso daga sujada ya daga hannu wannan baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an ibn shihab an ali ibn husayn bin ali ibn abi talib annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a falam tazal tilka salatahu hatta laqiya allah wannan riwaya daga yahya bin yahya al-laysi da riwaya ce wadda imam malik ya hutar da ita a mawaɓa shi kaɗai riwaya ce wadda take da kwai irsali a cikinta yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga ibn shihaba ibn shihab shine az-zuhri ana aliyu bin al-husayn zainul abidin aliyu dan husayn dan aliyu bin aliyu bin al-husayn bin ali bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda shi aliyu bin hussein wanda ya rasu shekara ta 93 da hijira daga garin maka zuwa madina jikani na aliyu bin abi talib yarda allah shi tabbata a gare shi annahu qala lalle shi yana cewa kaga ai shi tabi'i ne amma dai yayi irsalin hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ibnu abdul bar a cikin riwaya yake cewa la alama khilafan bainar ruwatil muwatta fi irsali hadha al hadith yace bai samu ba wani sabani ba cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga yahya bin yahya laisi da riwaya ta ibnu wahab dukkan riwayoyi yace kowanne idan ya zo ya tabbatar lalle wannan hadisi hadisi ne wanda yake mursal saboda tabi'i ne ya daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukabbiru fi salati yana kabbara lokacin da ya shiga sallah yace kullama khafada wa rafa'a duk lokacin da ya ruku'i ko kuma ya taso daga ruku'i yace falam tazal tilka salatahu hatta laqiya Allah yace bai gushe ba akan haka ba yake yin sallah har sai da ya hadu da ubangijin shi nan yana kamar yadda malaman hadisi suke bayyanawa shine lam yu'ayyin wada mawdi'a raf'ihi ma fil jumla shi bai bayyana ba kaga hadisi na baya ai ya bayyana mana ai ba kabbara ake yi lokacin da aka taso daga rukuyi ba amma dai koma bayan hakan duk wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a cikin sallah yana yin Allahu akbar Allahu akbar shi ya sanya yake cewa la yantaqilu min amalin ila amalin illa bit takbira hadisi ai yana karantar da mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ciratuwa daga wani aiki zuwa ga wani aiki face manzo Allah ya ce Allahu akbar wannan shine ga mai sallah duk wani aiki da zaka yi zuwa ga wani aiki sai ka ce Allahu akbar sai a wuri ɗaya lokacin da ka taso daga ruku'i sai ka ce sami Allahu liman hamida kamar riwaya ta baya wadda ta karantar da mu rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu wannan shine kenan yake cewa haka sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hadu da ubangijin shi وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك دقى سليمان بن يسار هكذا daga Suleiman Suleiman bin Yasar yake cewa daga da, Suleiman bin Yasar al-Hilali shine Abu Ayyub wanda ya mutu shekara ta 94 anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yarfa'u yadayhi fi salat lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayen shi a cikin sallah yana daga hannayen shi a cikin sallah kaga wannan bai bayyana maka ba a wasu wurare ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannayen shi idan ka koma hadisi na harko wanda mala ya karanta maka hadisi Abdullahi dan Umar yana bayyana maka manzo Allah yana daga su ne lokacin da zai bude sallah da lokacin da ya taso daga ruku'i a riwaya waccan da muka karanta tunda nan imam malik yana so ya hada maka hadisan ne sai ya barka ka tayi ka san ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannayen shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد, بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرواية imam bukhari ya hutar da ita a cikin kitabul adhan babu itimamu takbir fi ruku babu wanda yake mana bayani akan cika kabbara a cikin ruku'i haka muslim ya hutar da ita a cikin kitabul salat babu isbatu takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi salati illa raf'atan min ar-ruku'i fa yaqulu sami'a Allahu liman hamida babu wanda yake tabbatar mana lalle ana yin kabbara wurin dagwawwa da wurin rusunawa ta sauwa daga ruku'i ta yin sujada tunda arrafa yana nihin ta sauwa daga ruku'i ta sauwa daga sujada ko kuma a'a alkhafd yana nihin kaiwa ruku'i ko kuma ta sauwa ko kuma yin sujada kaga ai duka ai sabka ne kuma da ta sauwa shine yake bayyana mana yake cewa to ana yin hakan fi kulli khafdin wa raf'in shi a fiqhun imam muslim duk lokacin da mutun ya rusuna ko kuma lokacin da mutun ya taso yace illa raf'atan min ruku'i sai dai lokacin da mutun ya taso daga ruku'i a wannan halin ba Allahu akbar wa zaka yi ba zaka yi sami Allahu liman hamida haka imamun nasa'i shi ma ya hutar da shi a cikin at-tadbiq babu at-takbiru lin-nuhud babu wanda yake mana bayani yin kabbara dan mekewa hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imamu malik daga ibn shihab az-zuhri daga abi salma abu salma bin abdurrahman bin auf bin bin abd auf bin harith al-qurashi az-zuhri al-madani wanda ya musu shekara ta 94 yake cewa anna abu huraira abdurrahman bin sakhr ad-dausi ko abu huraira ad-dausi al-yamani wanda ya musu 57 ko 58 ya hijira daga garin makka zuwa madina yace kana yusalli lahum ya kasance yana musu sallah ya ce fayukabbiru sai ya yi kabbara kullama kafa da rafa'a duk lokacin da ya dago da lokacin da ya rissina ya ce fa'izan sarrafa idan ya gama sallah ƙala sai ya ce musu wallahi na rantse muku da Allah inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nahi ku kamantuwa da irin sallah wadda manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi a lokacin rayuwar shi nan idan muka ɗauka zan gani da kwai matsala wadda jamhurin malamai sun ta yi a kanta lalle yin kabbara koma bayan kabbara harama sunna ce daga cikin sunnonin sallah ba wajibi bane ba daga cikin wajibban sallah ba da kasancewar mazhabin imamu ahmad bin hanbal ya ta yi akan kabbara dukkanta daga bude sallah har zawwa wadda za ka yi kabbara ta zamanka ka yi zaman tahiya dukkan ta wajibi ne amma dai faɗi ya faɗa mafi rinjaye kabbara koma bayan kabbara harama ita ce wajiba abin da yake baya dukkan su wannan sunna ne daga cikin sunnonin sallah مالك تياو حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك وأن الرواية دقا يحيى بن يحيى الليثي حديث نيواندا إمام أبو داود يا هتر نشي عفوا na'am imam abu dawud ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabu salat babu iftitahi salata kuma haka imam al-albani ya inganta hadisi a cikin sahiha abi dawud hadisi mai lamba ta 842 yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya ce anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar dan khattab kana idza ftataha salata ya kasance idan ya bude sallah rafa'a yadayhi hadawa mankibaihi yana daga hannayen shi daidai ga kahudin shi ya saiti da yayi wannan yatsotsin shi sa saiti da kunnuwan shi yace wa idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kan shi minar ruku'i daga ruku'i rafa'ahu ma duna zalika yana daga su karancin haka ko kasa da haka kenan takan yi idan yayi haka ya aika su daidai hadawa min kabaihi idan ya taso daga ruku'i sai ya yi su daidai kirjin shi kenan koma bayan yanda yake daga su lokacin da yake wannan yin shi وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا wannan riwaya riwaya ce wadda imam malik ya keɓanta da ita yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malika daga abi nu'ayma shine wahab bin kaisana al-qurashi maulahum wanda mun shekara ta 127 yace daga jabir bin abdullahi bin amr bin haram wanda mun shekara ta 66 daga hijira daga garin makka zuwa madina annahu kana lalle jabir dan abdullahi ya kasance yu'allimuhum at-takbira fi salati yana koyar da su yin kabbara a cikin sallah qala yake cewa ka kana ya amuruna an nukabbira kullama khafadna wa rafa'na ya kasance yana umurtan mu duk lokacin da muka rissina ko muka taso muna yin kabbara Allahu akbar sai wuri ɗaya lakkan shine lokacin da muka taso daga ruku'i sai mu ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wannan kiran yana karantar da kai lalle yin kabbara a cikin sallah da lalle sunna ce wadda take muakkada daga cikin sunnonin sallah duk lokacin da zaka yi wani abu ka ce Allahu akbar sannan ka aikata shi wa haddathani an malik an ibn shihab annahu kana yaqulu idza adraka ar-rajulu ar-rak'ata fakabbara takbiratan wahidatan ajza'at anhu tilka at-takbira wannan riwaya daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga ibn shihab az-zuhri yake cewa annahu kana yaqulu lalle ibn shihab ya kasance yana hada idza adraka ar-rajulu ar-rak'ata idan ɗayan ku ya riski raka'a guda ɗaya ko ya riski raka'a fakabbara takbiratan wahidatan sai ya kabbara kabbara guda ɗaya lakkan yace ajza'at anhu tilka takbira wannan kabbarar da yi guda ɗaya lakkan ta isar mi misalin ya shigo sallah da ya shigo masallaci limami ya ce Allahu akbar ya rissina ya kai kanshi ya ya ya rissina ya tahi ruku'i da ya shigo kurum sai ya ce Allahu akbar sai shi ma ya ruku'i to shine nan fada ta ibn shihab yake cewa wannan wannan wannan Allahu akbar in da yayi ta wada tasmih shi kuma a ka'ida ka gani idan ka shiga sallah da kwai kabbara da za ka yi kabbara harama da kwai kabbara ta yin ruku'i wadda za ka yi za mu zo za mu gani maganganu ne wanda imam malik ya kawo kasancewar a ƙarƙashin magana da kwai ibni almawaz ya kawo riwaya yake cewa abin da yake sabani ne wanda malamai suka kawo ibn al-mawaz ya kawo yake cewa abin da yake wajibi shine an takuna qabla khafdil ma'mum ila ruku'i wannan kabbarar da zai yi Allahu akbar ya kasance ya tarar da wani ɗan lokaci wanda shi limamin zai iya barwa mamun shi kamun ya tayi ruku'i na daga yi kabbara misalin limami ya yi da karatun shi irin ya tsaye da lumfashi kamun ya ta yi ruku'i ya ce Allahu akbar shi ma mun sai ya shigo masallaci sai ya ce Allahu akbar to yana iya anshe ne da wannan kabbarar ya bi limami ya ta yi ruku'i wannan hada ce ta ibn mawaz yake cewa sabida ai abin da yake tabbatarwa wannan ɗan rarar da aka bar me rara ce wadda tana iya ba shi damar yin sallah ita kuma wannan kabbara sunna ce kenan inda ba a yi ta ba babu komai a kan shi haka wannan ya ci karo da abin da imam malik ya ta yi tun da wannan ibn shahab malami ne na imam malik sai ya kawo magana ta malamin shi na shi ma akan abin da yake kan shi da kwai idan ka koma cikin mudawwana imam malik ya kawo ya ce idan ya yi nihin takbiratul ihram da wannan kabbarar tashi guda daya yace ta wada tasbih za yi sallashi za ya ci gaba da sallashi amma dai in bai yi niyyar takbiratul ihram ba wannan kabbarar ta ruku'i ce ya shigo da ita yake cewa to abinda zai yi zai ci gaba da sallashi amma dai idan ya kare sai ya sake sallawa saboda wannan sallar ba a shige ta ba da kabbarar harama ba wannan ita ce fatawa ta imam malika ka biyo kaga abinda imam malika ya kala malika yake cewa wa zalika idza nawa bi tilka takbira iftitahu salata idan da zai shigo yayi kabbara daya wannan kabbarar da yayi yayi ta ne dan bude sallah ba dan ruku'i ba sai anshe ne da wannan kabbarar ya tayi ruku'i yace to sallar shi tayi amma dai da ya shigo ne da ya yi kabbarar nan ba da niyyar kabbarar ruku'i ba ba da niyyar kabbarar bude sallah ba da niyyar kabbarar ruku'i ne ya shigo to sallar shi ba ta yi ba sai ya mimita sallah amma dai imam malik ya ce tamada wa adas salata zai zarce a yabi wannan limamin sallah amma dai zai maimaita wannan sallah saboda sallah an yi ta ba tare da kabbara harama ba kuma yana ɗaya daga cikin irin gangancin da muke yi lokacin da ka shigo kurum idan ka shigo ka yi Allahu akbar ka daidaita ka yi Allahu akbar ka shiga cikin ruku'inka idan baka samu ba manzo Allah ya maka lamani yace wa ma fatakum fa atimmu ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu duk abin da ya kubce maka a cikin sallah sai ka abin da ka tarras sai ka sallata abin da ya kubce maka sai ka rama me a ciki dukkan minti nawa zai ta daukan maka haka sai kai ganganci ka barar da sallarka wani zai shigo a guje yana shigowa kurum zai Allahu akbar kurum ka ga yaran sira alal aqal kai Allahu akbar ka daidaita Allahu akbar sai ka tayi ruku'in ka in baka samu ba ba wani abu karin ladani ka samu sujada tare da limami ka samu tsayuwa bayan ruku'i tare da limami ka samu sujada in ma zaman tsayya ne ka ƙara samu tare da ka ƙara kaurara sallarka ka ƙara samun lada kuma kayi ciko aga wannan shi ma gata ne da haka yana da kyau lokacin da ka shigo sallah ka manta da kabbara harama wadda take wajibi ne akan ka sai ka yi ta sannan ka bude wannan sallah Allahu akbar idan ka shigo sannan kai Allahu akbar ka bi limamin ka ruku'i malik ya cewa daga cikin fiƙi imam malik yake cewa wasu ila malikun ya haibi ne ya halle sai yake cewa an tambaye imam malika an rajulin dakhala ma al imami mutum ne ya shigo sallah tare da limami yace fa nasiya takbiratul iftitahi wa takbiratul ruku'i yace sai ya manta kabbara harama ya manta kabbara yin ruku'i hatta salla rak'atan har sai da yi sallah rak'a guda daya summa zakara sannan ya tuno annahu lam yakun kabbara takbiratul ihrami wannan mutumin bai yi kabbara ba kabbara ta iftita ita ce kabbara harama kabbara bude sallah yace wala inda ruku'i haka lokacin da ya tayi ruku'i bai yi kabbara ba yace wa kabbara fi rak'ati thaniya sai kabbara lokacin da ya shiga raka'a ta biyu ya hukuncin shi yake kasan da kai wanda zai shigo kan yayi tauri kan ya wuta ta tashi akan ya ma manta ma me ake ma ya shigo masallaci ya shiga sallar bai yi kabbara ba ya shigo tare da limami bai yi kabbara harama ba bai yi kabbara ta ruku'i ba kurin bin limami yake tunanin shi a wani wuri can daban yace sai da ya shigo raka'a ta biyu sannan ya tuno shi wada zuwa bai yi kabbara harama ba bai yi ba kabbara ruku'i ba to yaya a lokacin da yake cewa imam malik ya ce wannan mutumin hukuncin shi shine yabtadi usalatahu ahabba ilayya yace yame da wannan raka'a ta ta biyun ita ce raka'a ta farko ta sallar shi yace shine abu mafi soyuwa a gare ni yaya zai yi kenan shine wannan raka'a ta biyu wadda bayan ya riga ya tuno bai yi kaza bai yi kabbara harama bai yi wannan ba kabbarar da yi sai ya dauke ta ita ce kabbarar shi ta harama ita ce kabbarar shi ta ruku'i ita ce kabbarar shi ta sallah kenan a wannan lokacin maimakon ya ma kanshi lissahin ya samu raka'a hudu tare da limami kenan ya samu raka'a uku tare da limami wannan raka'a ta biyu ita ce raka'a ta farko a wurin shi ya ce wannan shi ne abu mafi soyuwa a gare ni ya ce walau sahama al'imami an takbiratul iftitahi ya ce da zai yi rabkanuwa tare da limami akan kabbara harama ya ce wa kabbara fin ruku'il awwal sai yi kabbara a ruku'in shi na harko ya ce ra'aitu zalika mujiziyan anhu na ga wannan lalle ya wadata su mai yin kabbara lokacin da zai yi ruku'i ya ce ya wadata su mai ai kaga matsala ta harko ma ya waɗi maka ya ce maka inda zai yi lokacin da ya yi ruku'i ya ce to ta wadata su mai ya ce iza nawa biha takbiratul iftitahi idan dai ya kasance shi mai sallan nan yayi niyyar wannan kabbarar da ita ce kabbarar bude sallah kidan kaga kabbarar bude sallah tana iya kasancewa a lokaci daya kabbarar ka ta ruku'i amma dai idan kayi niyya wallahu ta'ala alam qala malik imam malik yake cewa fi dhalika allazi yusalli li nafsihi mutumin da yake yin sallah shi kadai fa nasiya takbiratul iftitahi yace sai ya manta kabbara harama yace innahu yasta'nifu salatahu lalle wannan mutumin zai maimaita sallar shi yayi sallah ya mance kurum sai da ya tsinci kanshi a cikin sallah yana ruku'i yana sujada ya manta kabbara harama idan ya gama sallah kenan zai maimaita wannan sallah sallah bata yi ba amma dai da yana tsakiyar sallar sai ya tuno to lokacin da ya tuno kabbarar da ya ita ce sallar shi ita ce raka'a shi ta farko da zai yi raka'a guda uku a raka'a guda uku bayan ya meke ya ce Allahu akbar raka'a shi ta hudu sai ya tuno ashe shi bai yi kabbara harama ba wannan raka'a ta hudu ita ta kasance mai raka'a shi ta farko kamar yadda fatawa ta huce a can baya wa qala malik imam malik yake cewa fi imamin yansa takbiratul iftitahi limami ne sai ya manta ya yi wa maman shi ko ya yi kabbara harama da shi da maman shi da ya shigo sallah kurmi aka ji limami ya saɓi karatu bai yi kabbara harama ba abu ne wanda yake mai yiwa wanda yanayin kowa yanayin abin damuwar ka iya abin da yake mantuwa da ya kanka ya shigo sallah da ya shigo kurmi he alhamdulillahi rabbil alamin ba a ji ba yayi kabbara harama ba su ma mu he suka ce Allahu akbar he suka ci ga sallah yake cewa to wannan mutumin hatta ya furuga bin salati har sai da ya gama sallar shi imam malik yake cewa ara an yu'ida ina ganin wannan mutumin sai ya maimaita sallah saboda wannan sallar ba sallah ba sallah bace ba an shige ta ba tare da kabbara harama ba yace kai bayan shi ma wa yu'idu man khalfahu salata wa'inda suke bayan shi su ma sai sun sai sun sake maimaita sallah saboda ai limamin sa shine su za su maimaita sallah su ma ya ce wa in kana man khalfahu kad kabbaru ko da wanda suke mamun shi sun yi kabbara bu ba su ji ba limamin su yayi kabbara ba in bai yi kabbara ba ya ku ce mai subhanallahi sai a ya sake ya ce Allahu akbar to bu ku ji ba kun mu kuka yi da ya kare sallah sai ya tuno ashe shi ne ya kabbara harama ba sai ya ce muku jama'a ku yi hakuri nayi sallah ban yi kabbara harama ba da haka kowan ku bai da sallah kowa sai ya sake sallah ya ce fa'innahum yi wa'iduna dukkansu za su mimita wannan sallah saboda an yi sallah ba tare da sanda ku ai mamu limaminku kuke bi inda waninku zai yi rabkanwa limaminku ya ɗauke muku inda kwa limaminku zai yi rabkanwa to tana kan kowa da sallar limami za ta lalace sallar ku dukkan ku ta lalace da sallar ku za ta lalace sallar limamin ku ta gyara muku sallar ku an fahimta wallahu ta'ala alam kasancewar lokaci ya ja za mu tsaya a nan abinda makaranta daidai Allah ba mu daɗin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nesa da kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun su ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da ya kumci Allah ya warware shi da abin da rai take bukata na alkhairi Allah ya datar da shi da ita da shi Allah sanya albarka a ciki da abin da rai take so dukkan da abin da rai take hange take bukata a gun ubangijinta ya datar da shi Allah ya datar da ita da shi ya sanya albarka a ciki Allah gafarta mana zanubanmu ya ƙara shiryar da mu akan tafarki wanda yake mai kakke yan uwa da amanna arziki na nesa da kusa da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki da abin da ya hukumci a rayuwa Allah ya warware mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب